والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ɗaya ga watan Al-Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da ɗaya ga watan Septamba watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara a miladiya. muna darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka littafin muhtasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab yau za mu kammala wannan fasali da muka ɗauko muke bayani a kansa shiryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da rashin lafiya da mutuwa da sallar mamaci da binne shi da sauransu malam yake cewa wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين قيامها yana cikin shirar annabi sallallahu alaihi wasallam baya binne mamaci a lokacin da rana take fitowa kamar nan doka ce ake gaya mana cewa duk lokacin da mamaci ya mutu to idan za a binne shi kada a binne shi a lokacin da rana take fitowa haramun ne binne mamaci a wannan lokaci wala inda gurubiha ba a binne mamaci a lokacin da rana take fadawa dole sai dai a jinkirta ko dai a gaggauta kafin ranar ta faɗi ko kuma a gaggauta kafin ta fito ko kuma a bari sai bayan ta faɗi haka kuma lokacin da rana ta raba tsakiya shine wala hina qiyamiha hadisin imam muslim riwayar uqbatu bin amir Allah ƙara masa yadda waɗannan wurare guda uku ko lokaci guda uku haramun ne abin ne mamaci a ciki tsakiyar rana kamar sha biyu ko sha biyu da kwata kafin ne da azahar lokacin da rana ta raba tsakiya haramun ne abin ne mamaci annabi bai yadda ba kamar yadda haramun ne kuma a yi sallah a wannan lokacin ko nafila mutum zai yi ta neman lada to zai yi ba a wannan lokaci ala khilaf bainal ulama akan nawafil waɗanda suke wato zawatul hajat ko asbab zawatul asbab abu na biyu wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam al-lahdu wa ta'miqul qabri wa tawsi'uhu min 'indi ra'sil mayyit wa rijlaihi wa yuzkaru anhu annahu kana idha wada'a al-mayyit fil qabri qala bismillahi وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت ولم يكن من هذه تعليق تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيبها ولا تطيينها كيفوا ولا بناء القباب عليها وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه malam yake cewa yana daga cikin shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ku al'ummar annabi idan manzo Allah ya zo dangane da binne mamaci akwai kabari da yake sawa a tona shi ne allahadu allahadu ana tona kabarin ne zurfi haka ya zurfi sai a rinka fafake shi ta ɓangaren alƙibla za a iya sa mutum da yawa a cikin kabarin idan aka tona shi ya zurfi to ɓangaren alƙiblarsa iya tsawon mamacin sai a sai a fafake shi ta bangaren alƙibla ta yadda idan aka zura mamacin a makaifa aka tura shi idan ka leƙa ba za ma ka hango mamacin ba saboda an zura shi ta cikin gaban kabarin ta alƙibla to saman sama za a iya farke ƙasar a daɗa zura wani sai a tura a bayan mamacin bulo kawai ake jejjerawa bulo bulo bulo bulo kenan idan an yi iya zurfin kabarin shi wannan allahdu kuma iya adadin mutum da nawa za a iya sawa wani ji yake tambaya na yake cewa wai makabartar baki a din nan kanta annabi sallallahu alaihi wasallam wai ba ta cika ne tun da wani annabi ake binne mamata an ake binne mamata har yanzu dinnan an yi mutuwa a Madina ana ake binne mamata to su suna yin tonan kabarin ne a bisa tsari idan an zo tonawa ba irin yadda muke yin kabari kowane mutum ɗaya ya ci filin mutum ɗaya a ta jera a ta jera ba a su rami suke da tsani ake shiga da tsani ake shigar da mamaci sai an kafa tsani wasu shiga ana miƙawa ana miƙawa ana miƙa ana rungume da shi sai a zura shi can ƙasa sai a ɗauko bulok sai a jejjera a bayansa kawai shikenan ba sai an tura ƙasa ba idan an kawo wani ma sai a fafaki saman shi sai a daɗa zira shi sai a jera mai bulo na ƙasa haka a bayan shi wani ma haka to a rami ɗaya za a iya sa mutane adadi da yawa kun fahimce ni to idan an yi adadi da yawan nan sai abin ne su to kuma kowane kabari banda na wanda tsohon makabarta lokacin da aka binne sahabbai da tabi'ai wannan tana nan gurin bai da yawa amma sauran wanda suka biyo baya shekaru nan kusa-kusa akwai shekarun da suke warewa duk kaburukan da aka binne su akwai tarihin lokacin da aka binne in sun kai wasu shekaru to sai su tone su kwashe kasusuwan sai a samu wani guri kuma guda ɗaya sai a je a tara su a zuba su a wurin sai dai wanda jikinsa bai canja ba to sai kuma a dawo a ta yi mana suna da tsari akan makabartar shi yasa ake shekaru ba shiga ba ba irin mu bane makabarta an ta kai shekara kaza sai ga ta cika saboda babu tsari wajen binne mamatan kuma tsarin kabarin su ya sha bamban da namu mu shakku muke yi shakku shine zaka tona mai fadi haka kaman fadin teburin nan sannan sai ka yi ya a ciki zaka yi uwa babba kenan to a tsakiyan kabarin kuma sai ka yanki iya fadin mutum sai ka tona kabarin mu mutum daya ake sawa sai a ɗauko shi sai a zura shi idan an zura shi sai a ɗauko tukwane ko itace ko ganye sai a ɗora sannan sai a bi da ƙasa kaga shi wannan mutum shi shi kaɗai ya cinye wannan ramin ƙasansa ba kowa ƙasan ƙasansa ba kowa to dole dole makabarta ta cika da wuri wanda muna fatan hukuma za ta sa hannu akan harkar binne mamata a kawo tsari a je ƙasashen da suka ci gaba a samar da tsari mai kyau a gano tsari mai kyau na binne mamata don wurare su rinka yalwatan mutane kuma a rinka binne mutane akan ka'ida kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata muna fatan Allah ya sa hukuma ta sa hannu akan tsarawa mutane kaburrukan da za a rinka binne su to cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zurfafa kabari jama'a ba cewa aka yi wannan kabari a zo a yi shi iya yadda zaka zira kafa kamar kabari kaga wani kabari idan ruwa ya dake shi ya dade ma sai ga sai ga ma ga tukun yadda aka binne mutum me yasa ba a yin tono mai zurfi me yasa wahana a shakkun da muke yi uwa da ya da muke waye ce kar a tona ya zurfi inda za a tona kabari ya kai kugun mutum ko gaba da kugun mutum a zira mamacin a can ciki a sa kasa abin ne ba a sa ba Allah ba kuma wannan shi ya fi wato zaman lafiyan kabarin ko an daɗe an yi shekaru ko da ruwa ya wawake wurin ba yadda za a yi ku ga gangan jikin ɗan uwanku ya fito amma yanzu dan kankara kawai ake a dan tona da an dan fafaskari an yi uwar sai a zo a yi yar yar karama kawai haka wani ma wallahi malam kafadar sama kafadar sama sai ka kama alama tana fitowa ba a yin daidai a tonan kabari da ake yi ya kamata a bi sunnar annabi a zurfafa shine shine ta'miqul qabri wa tawsi'uhu kuma annabi yana fada da kabari daidai kan mamaci da daidai kafafuwansa na'am dole kan mamaci zai zama yana da girma sannan kuma kafafuwansa kaga guda biyu ne to yana fadadawa daidai kai da daidai kafa sai a sa su kirif su shiga muna fatan ɗaliban ilimi su shiga wannan harka ta tonon kabari na sha faɗa a karatu ina maimaitawa a daina barin tonon kabari a ce al'ada ne wane-wane ne suke yi ko kuma wani wadda kawai ya ga bayan da zai yi a rayuwa sai ya je kama yi ba ya je makaranta ba kuma malamai ba sa sa baki a ciki ko da kos ne ya kamata gwamnati ta rinka musu masu tonon kabarin a nemo malamai tunda abu ne na addini da suka karanta suka san abun a tara su a rinka musu kwas a rinka training din su koda asabar da laji ne ana koya musu yaya ake tonan kabari don su rinka binne mamutan mu akan sunna kuma abinda mutane suke a kyale musu wuka da nama komai su za su yi shi ma wannan din ba daidai ba ne in akwai mai ilimi da ya san yaya abun yake ya kamata ya sa baki ko da ba shi ya tona kabarin ba amma ya sa baki in an yi kuskure amma yanzu baka isa ma ka musu magana ba kana musu magana za su rufa ka da fada malam haka muke shekara kaza kaza da sauransu ita maka fada wanda wannan ba daidai bane kuma kar ku manta kai musulmi kullum abin da ake so a kanka shine ka yi kokari a yi maka abu na daidai ko da bayan ka mutu iyalinka su binne ka binnewa ta sunna a yi maka likkafani na sunna a maka wanka na sunna a tona maka kabari na sunna so yanzu anan in kun fahimce ni kabari kala biyu ne akwai ashakku akwai allahadu ashakku shine wanda muka saba yi mun yi bayanin kurakuran da ake yi ba a tona shi yana zurfi a rinka tunan sa yi zurfi a daina dora mamaci kurin akan doran kasa don Allah a kyautata dan mutunta gawa din wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi akwai allahadu wanda ba mu saba yi ba da shi amma inda suke da kasa mai karfi ƙasa mai ƙarfi kamar wanda za ga marmara ce yana da kyau a rinka yin allahadin saboda za ta iya ɗauka ai munan ana cewa ƙasar tamu dai ba ta da ƙarfi in kai tunan mai zurfi ka fafake ƙasanta za ta iya rubtawa nauyin ƙasan zai iya sa a rubta shi yasa ake an shakkudin to duk an ba da dama a can ma a lokacin annabi din masu tonan kabari an ce akwai mutum guda biyu mai tonan ashakku da mai tonan allahadu so da aka zo za abin da manzon Allah sallallahu alaihi sai aka rasa wanne za a yi masa sai aka aika gaba ɗayan su biyu aka ce su zo su tona annabi kabari su suke da ilimin abin sun kware sai mai lahadi ya fara zuwa ya riga mai shakku da aka sai aka yi wa annabi lahadi so duka yawanci hadisai in ne ana maganar tonan kabari zaka ji ana cewa allahadu din na kuma yi muku bayani yaya allahadu yake an ruwaito um, annahu kana idza wada almayyit fil qabr qala wannan kuma abu na gaba shine addu'a da ake yi yayin da za a binne mamaci addu'a da ake yi yayin da za a binne mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito a hadisi yana cewa bismillah da sunan Allah wa billahi da Allah wa ala millati rasulillah kuma akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah hadisin Imam Tirmidhi kitabul janayiz hadisin abdullahi dan umar albani ya ce hadisi ne ingantacce kenan wannan sai mu rike addu'ar da ake in za a zura mamaci a kabari bismillahi wa billahi wa ala sunnati rasulillah ko wa ala millati rasulillah ɗaya kenan a wata riwayar bismillahi wa fi sabilillahi Allahu akbar bismillahi muke sa wannan mamaci da sunan Allah wa fi sabilillah kuma ta hanyar Allah don Allah wa ala millati rasulillah kuma muna sa shi akan milla addinin hanyar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ana so a nuna maka hatta mamaci lokacin da ya mutu ma za a binne shi a kabari ma sai an yi bayanin cewa an sa shi akan sunnar annabi shi yasa ka yi kokari ka mutu akan sunna duk inda za a yi lalle ya zamanto kana ka mutu akan sunna mai bin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata riwayar da malam bai kawo nan ba albani ya kawo ta Allah ya mai rahama cikin hakamul jana'iz bismillah wa ala sunnati rasulillah sai a zirma mace idan mutane ba su faɗa ba ka faɗa dan aji dan su gane ana yin addu'a za a sama mace galiban za ka ga wasu suna zuwa in an ɗauko ɗan uwansa ko ɗansa ko ƙaninsa su da za su sa shi a kabarin ba su yi addu'ar ba kuma ba za su tambaya ba don haka da yawa daga cikin mamatanmu haka ake zurma su a cikin ƙasar nan ba a yi wannan addu'ar yin wannan addu'ar zai iya sama maka rahama wajen Allah. Walam yakun yajlisu ya ƙarau alal ƙabari wa layu laƙinul mayita abu na uku kenan. Annabi sallallahu Alaihi sallama bai kasance wato yana zama walam yakun yajlisu ko na tsallake wani abu ko? wani ma dai naka mun wa yuzkaru anhu annahu kana yahsu ala almayyit idha dufina min qibali ra'sihi thalathan an ruwaito cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama binne mamaci yakan ɗebi turbaya yakan ɗebi ƙasa ya watsa akan kabarin mamacin sau uku ɗaya biyu uku ya saka ala qabril mayyit ta daidai kansa wannan riwayar ibn majah ya ruwaito ta riwayar abi huraira albani ya inganta ta a cikin sunan ibn majah sai ibn majah a ɗebi ƙasa a daidai kabarin kan mamaci a zuba ɗaya biyu uku annabi yana yi alaihi salatu wassalam kuma wa kana idza faraga min dafnil mayyit in ya gama binne mamacin yana tsayawa akan kabarin da shi da sahabban su tashi su miƙe suna tsaye su ta mai addu'a wa sa'ala lahu tasbita yana roƙar wa mamacin Allah ya tabbatar da harshensa akan daidai in an tambaye shi shine wa sa'ala lahu at-tasbit wa amarahum bidhalika kuma annabi yayi umarni da ai haka din riwayar Abu Dawuda da Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi Sheikh Albani yace hadisi ne ingantacce kaga a nan gurin an nuna cewa annabi yana yin addu'a kenan wa mamaci idan ya mutu bayan an binne shi bayan addu'ar da ake ta sallar gawa ya me yake masa Allahumma sabbithu Allahumma sabbit mantiqahu inda mas'ala ya Allah ka tabbatar da harshensa lokacin da ake tambayansa wannan hadisin ya tabbatar mana ashe ana tambayar mamaci idan ya mutu a kabari lallai za a tambaye ka banda wanda ya mutu ranar juma'a wanda Allah ya masa arziki mutuwa ranar juma'a shi kan manzo Allah ya ce umina min fitnatil qabr ba wanda zai tambaye shi a kabari ya tsallake Allah kai mana arziki da mutuwa da imani ranar juma'a akwai tashin hankali kwarai a cikin tambayar ba lalle ne a iya amsawa ba amma wanda aka tsallakar da shi kaga shi ya wuce za a rubuta mai ya ci kawai wannan kuma ba kowa ne yake samu ba sai wanda Allah ya zama amma fa dole sharri ya zama musulmi dan kada wani kafiri ya mutu kace a ya more ya zama musulmi yana da aqida musulmi ne idan kuna tare da ni kuma yace ya umarce su da haka su yi kaga ya umarce su da haka wannan ya nuna shi yana yi su ma suna yi kenan kenan ba jam'i ake yi ba idan an zo yin addu'a wa mamaci ba daidai bane a ce wani yana yi ana amsawa ana ta faɗa mutum ɗaya yana yin addu'ar a'a kowa ya yi a wata riwaya ce wai is'alu li akhikum tasbita fa innahu al'ana yus'al ku roƙar wa ɗan uwanku Allah ya tabbatar da harshensa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ku roƙar wa dan uwanku Allah ya tabbatar da harshen sa don yanzu ana tambayar sa annabi rahama yake cewa duk wanda aka binne shi ana gama zuba masa kasan nan to za a tashe shi a dawo masa da ransa kamar yanda yake dazu garau zai dawo to nan kuma za a ce mai to yanzu ka shiga sabuwar rayuwa ta daban to lokacin za a fara yi mai tambaya wannan abubuwan da ake ta gaya maka za a tambaya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum waye ubangijinka meye addininka waye annabinka me za ka ce akan wannan wanda aka turo muku annabi Muhammadu ina da jaddada muku sallallahu alaihi wasallam kaga hatta a kabari sai an tambaye ka annabi Muhammad alaihi salatu wasallam dole ne kai rayuwa ka ji cewa lallai annabi naka ne kuma kana biyayya gare shi kuma ya umarce su su ringa yin haka so yana da kyau a yi wa mamaci addu'a amma kun ga abin da mutane suke yi ulwallahu gaba uku uku tayya iya salihina hasbunallahu wa ni'mal wakil gaba sha uku ya kafi ya shafi kama kaza sirr al-fatiha malan cika mana da addu'a ce a karanta at-tayyatu lillahi kawai kowa abin da ya ga dama yake cewa yanzu wannan magana mu tsaya don Allah mu duba wani abuwan duk da kuka ambata kuka ce a yi su me ya alakar mamaci ina addu'a wa mamacin a ciki babu to ita sharrin bid'a kenan duk lokacin da mutum ya zauna ya kirkiri abu wanda shari'a ba ta ce ai ba to ya ati bil gara'ib zai zo da bakin abubuwa na ban mamaki to amma wannan maganar ba ta faduwa mutane ba sa so saboda haka aka saba malamai wanda ya kamata su ji tsoron Allah su gaya wa mutane gaskiya me wai wai me ya laifi don ka sa mutane su yi irin abin da annabi ya yi me ya laifi a ciki kai malami ne sai ka gaya musu ga abin da annabi ya ce a yi amma malami sai ya ajiye karatunsa sai ya zo rinka gargajiya yana ta kalidanci ya sa mutane suna yin abin da babu shi a littafi babu babu shi a rubuce in an yi magana ce ai haka aka saba shi yasa yana daga cikin ni'imar da ubangiji zai ma Allah saka mutu a cikin ahlus sunna kuma ahlus sunna su bi gawar ka su je a binne ka binnewa ta sunna amma ka zo ka mutu malam a zo ai awa guda awa biyu ma ana yi wallahi ta maka bid'a musamman in mai maiko ne kowa sai ya zo ya jefa tasa in ka karanta tahiya ka kai wa kanka karanta tahiya ya kafi ya shafi a bakin ka faɗa baka ce Allah ya fi masa baka ce Allah ya masa kaza ba kuma ga abin da annabi ya ce ai masa baka yi ba in an yi magana ce ai haka muka saba haka muka saba shine addini mu gyara abu na gaba walam um, ولم يج ولم يكن يجلس على على يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت. النبي صلى الله عليه وسلم baya cikin ɗabi'a sai ya zauna a kan kabari ya zauna a kan kabari kamar ya mai da kabari kujera baya yi ko addu'ar ma da aka faɗa da su kundi an ce tsayawa yake da shi da sabansa kowa yi kenan me ya kamata mu yi ma ana yin mutuwa liman ko malami ko wani sai ce to jama'a ku nemo wa ɗan uwanku gafara kowa ya daga hannunsa ya addu'a iya abin da Allah ya hore masa ya ja takalminsa ya tafi ba dole sai an yi tarayya wane yana yi ana amsa wane yana yi ana amsawa ba iya abin da kaga zaka iya wani yayi da yawa wani yayi kadan kowa yayi amfani da bakinsa mai albarka insha Allah muna fata yana da albarka ya roƙarwa dan uwansa alheri da yara da manya so manzala baya zama a kabarin kuma baya lakkana wa mamaci kalma kamar yadda ibn qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama yace kamar yadda ya yi bayani cikakke a cikin zadul ma'ad din kamar yadda awam ga magarin mutane suke yi a zo a ce wani dan wani jikan wani idan mala'ika ya zo maka ka ce masa kaza idan suka tambaye ka kaza ka ce musu kaza in an yi kaza ka ce kaza baya yin haka amma akwai talkini da annabi yake yi kuma yace ayi a gaya wa mamaci yace la ilaha illallah laqinu mautakum la ilaha illallah ku lakanta wa mamatanku la ilaha illallah ku ce su ce la ilaha illallah wannan yana yi akwai riwaya da aka ruwaito hadisin abi umama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka ruwaito a cikin hadisin riwayat dabarani a cikin mu'jam nasa idan ɗayan ku ya mutu cikin yan uwanku kuka dora masa kuka zuba masa kasa akan kabarin sa fasawaitum turaba ala qabrihi to ɗayan ku ya tsaya a daidai kansa akan kabarin sa sannan ya ce ya wane sai a ce ya dauda ya Musa ya wane wannan ina ba ku misalin talqinin da ake faɗa din idan an binne shi sai wani ya tashi daidai kansa sai ce ya kai wane ya kai wane ya kai wane yana ji amma ba zai amsa ba sai kuma ya ce ya kai wane dan wane ya kai wane dan wane ya kai wani dan wanci ya kai wani a kira shi sunan babansa a kira shi sunan tsohuwarsa ai ta faɗin maganganu sai a ce da shi ka tuna akan abin da ka mutu ka bari a duniya uzkur ma kharajta alaihi min ad-dunya menene ka mutu sukan ce shahada tino shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fada musu in sun tambaye ka raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wal qur'ani imama irin waɗannan abubuwan da wasu suke a cikin kaburruka ko akan kabari a ce a gaya wa mamaci har a kira sunansa a ce wannan annabi baya yi kuma wannan hadisin malamai suka ce hadisi ne mai rauni akwai mutane da yawa isnadin wanda ba a san su ba ko da wani zai rike ce ga hadisi imam dabarani ya rawaito an ce ai hadisin bai inganta ba imam al-haisami ya kawo shi a cikin majma'u zawaid bai inganta ba hafiz ibn hajar ya yi magana a kansa a cikin amalil azkar yace yace ibn illan ya ambaci wannan hadisin a cikin al-futuhatir rabbaniyya ya ce hadisi ne ba'ifi garibi kuma ma a wajen imamu dabaranin hadisi ne ba'ifi jiddan so na san ban sani ba na san dai mu a nan al'ada mu galibin ba mu fiye yin wannan ba ko da wasu suna yi da yawa ba a fiye yi ba a tsaya akan kabari ana kiran wane da wane da sunansa a ce ka ce kaza ka ce kaza da sauransu so kun gane wannan ko sannan abu na gaba yace walam yakun min hadihi ta'liyatul qubur ba shiriyar manzon Allah bane daga kabari daga ulu ne ta'liyatul qubur a gina kabari a daga shi wallahi malam wasu kabarin has has step step ake musu yanda ka san mumbari za a hau step na farko da bulo da tile step na biyu bulo da tile step na uku bulo da sai na karshe kuma wannan saba wa sunna ne duk gatan shi duk matsayinsa annabi baya yi kai ba ma ko ba ko ma ba a sa mata ba ƙasa ma a tara ta tai tudu him akan kabari in ta wuce taki daya haka tudun kabari in dai ya wuce taki daya haka sai ya saba sunna idan an binne dan uwanka sai ka je ka auna daga gindin kabarin ka daga hannunka haka taki daya duk ƙasar da ta wuce haka to ta saba sunna sai ya kokarin a daidaita ta manzo Allah baya gini a kabari baya saka bulo ko na kasa ko na siminti kuma baya gina qubba wala bina'il bina'il qibabi alaiha jam'i ne na qubba baya yin daki baya yin bukka baya rumfa har ma tura Ali bin Abi Talib yayi yace shiga makabarta duk kabarin da kaga ya wuce wannan taki din to ka sare shi wala kabran mushrifan illa sawwa duk kabarin da ya ganshi mushrif murtafi zahara uluwuhu to ya sare kabarin da gatari ko magirbi zan ce yace ya shiga ya sassare kabari tun a wancan lokacin sannan kuma duk mutum mutumi in ya gan shi wala timsalan illa tamasahu duk inda ya ga mutum mutumi to ya kakkarya shi ya lalata shi gumaka ko mutum mutumi to kenan ya musulmi ya kamata mu gyara kabarurkan mu ana ce ai in ba a daga shi ba ruwan sama zai lalata shi kaza to ba ana zuwa ziyara ba duk lokacin da ruwan sama ya dake shi ya lalace ba sai a zuba kasa a gyara ba yin rila a kabari bid'a ne yin siminti da bulo bid'a ne a kabari ballantana saka masa tayil ballantana yi masa rumfa ballantana wane ne saka hoton mamaci har illajimen na hoto na mamacin ake yi yanzu a wasu gurare a kera kabari sosai a gyara shi a sa mai tayil a sa hoton mamacin na illajimen a jikinsa kabarin wane wane ne wannan ko kabarin wanci ce matar wane babban mutum ne kaza ai ta bayani da matsayinsa har matsayinsa ake rubuta a cikin kabarin tsohon gwamnan kaza tsohon kaza babban shehin malami na kaza wane ne wane ne duka wannan duk ya saba wa shari'a ba daidai ba ne so fa sunnat taswiyatu hadhihi alqubur almushrifati kullaha wa naha an yujassasa alqabr wa an yubna alayhi wa an yuktaba alayhi ولا يعلم وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة كو يعلم نسنير هنير علامة كي نسنير علامة aka sunanta daidaita dukkan wani kabari da yake ya dagu kowane kabari ne inda ya wuce wannan takin sunna shine a sare shi to kaga wannan kaburka na da ake ganin su tafka tafkan kaburka wallahi wani kabarin malam kaga an masa kwalliya an masa abin nan ya kai kusan daki guda duk sabawa addini ne kuma ba zai kara masa komai ba wallahi alaji duk wadatan ka da rufin asirin ka duk abin da suka yi ma a kabarin ka wallahi in zinari suka lika maka wallahi ba zai kara maka rahama a wajen Allah ba sai ma azaba annabi ya hana tajsisul qabr plaster akwai wanda da buhun simintin su suke tafiya da laftun jaki na yashi saboda za a je a yi bida ana gamawa a kira mai gini shi kuma kwarewar su kenan akwai wanda da, da, da, da mitoci na tiles ake tafiya a kabari meters tile din ma kala kala an a kasa an sa ruwan kasa kasa a sama sai a sa fari ko na makamancin wannan duka wannan saba shari'a ne ku yi hakuri ko da dadi ko ba dadi dai ku saurara ku ji ko gini a kai ko a rubuta wani abu a kai kamar yadda imam muslim ya ruwaito Allah ya masa rahama rubutu irin wadda na yi muku bayani akwai malaman da zan kawo muku wata magana wadda aka halatta wani nau'i na rubutu na sanya alama amma nan a hadisin ƙarara ya ce wa ni yuktaba alai ko a rubuta matsayinsa da darajarsa a ya mutu ranar kaza karfe kaza daidai karfe uku da rabi daidai ana kiran la'asar ya mutu wannan subhanallah kaga wannan akwai wuce gona da iri sannan maza Allah yana sanya alama idan yana so ya gane kabarin wani kuna ji na idan yana so ya gane kabarin wani yana sanya alama bi sakhratin sai ya dauki dutse sai ya sa shine nan malamai suka ce ya halatta idan kana so ka gane kabarin dan uwanka ka sa wata alama da za ka gane ko kwano ko wani itace ko dutse wanda sunna dai ta tabbatar a aikace annabi yayi dutse ya samu ya saka so idan ka saka dan ka gane to wannan wato babu laifi tunda shi ma yayi a hadisi ingantacce za da mamu abu dauda um, yayin da Usman ibn Maz'un ya rasu aka fitar da gawansa sahabin annabi ne Usman ibn Mas'un annabi ya ce wa wani sahabi kai je ka ɗauko mun dutse ya ɗauko mai dutse sahabin ya kasa ɗaukan wannan dutsen saboda girmansa da nauyinsa annabi ya tashi da kansa ya ce bari ya ɗauka kaga annabi jarumi ne da ƙarfi yake da shi da ya je sai ya naɗe hannun rigarsa haka kamar yadda aka sa a riwaya ko kuma mayafin da yake jikinsa sai ya naɗe wannan yana nuna cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi ya san cewa an za a ɗauki abu na ƙarfi ana naɗe hannu um, don ya ɗauki wannan wato wato wannan dutse da ya tura a je a ɗauko masa mai riwaya yake cewa wanda yake bani labari dangane da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a wajen daukan wannan dutse lalle ya bude zira'insa an gani ya daga sai ya dauki wannan dutsen ya dora a kansa wancan fa ya kasa daga dutsen shi kuma ya daga shi gaba ɗaya ya dora shi a kansa sai ya zo wajen sahabbai ya ce na ɗauko wannan dutse ne don in sa shi a kan kabarin ɗan uwana a matsayin alama da rinka ganewa kuma haka ɗin annabin sallallahu alaihi sallama ya yi don ya gane ya gane watakila in ya zo ziyara ko ba ka bane ba ko na makamancin wannan to shi ne malamai suka ce idan ba a samu dutsen mafa ko kuma idan misalin dutsen an same shi amma ba zai biya bukatar da ake so ba fa ko babu ma shi a makabartar zai iya yiwa a rasa dutsen to wasu malaman suka ce a iya saka sunan mamacin sunansa wane kawai akan jiki sai a dora akan kabarin dan ƴan uwansa wanda za su kawo mai ziyara su masa addu'a su gane shi amma wasu malaman ma a haka sun tafi akan riwayar muslim din nan da muka karanta wa an yuktaba alaihi annabi ya hana a yi rubutu a kabari suka ce bara a yi ba sunan ma bara a rubuta ba Allah ma bara a sa ba amma za a iya sa alama tunda annabi ya bada daman alama wannan maganan ƙarin in babu kaza a yi kaza din wannan ƙarin haske ne da wasu malamai suka haskaka amma tsurar abin da annabi ya ce ai sallallahu alaihi wasallam shine mai a ɗauki dutse ko na muna alama a saka ko itace ko na makamancin wannan wai duk wannan ana taka tsantsan ne kada a je a aikata abin da shari'a ba ta yarda da shi ba abu na gaba wa naha an ittikhadil quburi masajida wa iqa'us suruji alaiha wa la'ana fa'ilahu wa naha an salati ilaiha ونهى أن يتخذ قبره أن يتخذ قبره عيدا hukuncin ainihin wato gina masallaci a makabarta annabi ya yi hani a mayar da makabarta wurin sallah ittikhadul quburi masajida abu na biyu ya hana bunka wuta ko fitila a kabari da ana zuwa a ci kowa sai je kabarin dan uwansa ya sa mai a ci falfal ko ya kunna mai fitila akan kabari annabi ya ce duk a daina yi da yin sallah a kabari makabarta da sa wuta a makabarta a kabarin mutum duk wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana kai tsinewa ma wanda yi abin ma ya ce Allah ya tsine masa albarka ya tsananta hukunci akan wannan baya so ai kuma wanaha an salati ilaiha ya hana ai sallah ilaiha ana kallon makabarta ko ana kallon kabari ba wai a cikin kabarin ba ko da mutum zai zo wajen kabarin wajen makabartar ya kabbara sallah yana fuskantar kaburruka haramun ne Allah ya hana wannan alaihi salatu wassalam wa naha an yuttakhadha qabruhu idan kuma annabi ya hana a ɗauki kabarinsa ya ame da shi kamar eid in an ce eid kamar wani wuri na biki da za a rinka kawo ziyara wani sanannen lokaci ana yin taro ana biki duk abin da aka ce idi ai akwai taron jama'a da waye ko to annabi ya hana so waɗanda suke yin wasiya cewa su malamai ne in sun mutu a rinka zuwa ana ziyartar kabarinsu ana biki ana taro ana yanke-yanke ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye bid'atun mazmumatun bid'a ce a barki babu wani kabari mai daraja a duniya da ya kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya hana a rinka biki a kabarinsa kai ko ziyarar makabarta ne ka ware lokaci kace kullun sati duk juma'a in ka ida da juma'a zaka je ziyara to ka zo da bid'a dan an hana ka ware wani lokaci na musamman ka sa rana a'a ziyarar kabari ana zuwa ne lokacin da ta zo ma kawai wataƙila a wata sau ɗaya sau biyu sau uku duk yadda ya zo ma kawai randomly ba wai duk juma'a ranar juma'a kenan kaman ka ware wannan juma'ar aikin wannan ne kuma shari'a bata ware maka ba ka iya zuwa asabar ka iya zuwa da rana ka iya zuwa da safe ka iya zuwa da yamma ka iya zuwa da daddare wannan shari'a ta baka dama amma keɓance wani lokaci ayyananne ne ni kullun sati sai na je na gaida babana bayan la'asar bana zuwa kasuwa bana zuwa wurin aiki kawai ziyarar kabari nake zuwa ina diban iyalina to gashi dai kayi aikin alheri amma ka zo da bid'a saboda ware wannan lokacin shari'a bata ware maka ba Allah sa kuna gane abu na gaba yace wa kana hadihu Allah tuhana alqubur wa tuta wa yajli wa yajlasu alaiha wa yuttakau alaiha yana cikin shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada a wulakantar da kabari tuhan daga ihana ne jama'a a daina wulakanta kabari yana cikin wulakanta kabari tattaka shi yana cikin wulakanta kabari barin dabbobi suna tattakawa akwai inda karnuka anan suke barbara a makabarta akwai inda aladu masu aladu akwai inda jakuna ake daurewa su yi ta kashi suna kafar jaki tsini ne da ita da ta taka kabari sai ta burma ta fasa tukunyar ita ta kama mata akwai waɗanda suke kiwon jakunansu da kiwon dawaki ko kiwon wani abu duk a cikin makabarta annabi ya hana a wulakanta kabari wancan wuta da aka yi magana malamai sun yi bayani wuta din nan hura wuta suka ce idan akwai fitina ta satar gawawaki na mutane to babu laifi a iya sa babbar wuta da za ta haskaka dan a ga wani amma ba wai irin wacce wutar da ake sa bane wannan wutar an sa ta ne dan security saboda a ga duk wanda zai zo ya barna yanzu ina so in tambaye ku waye isa ya hana wulakanta kabari gwamnati gwamnati so duk lokacin da gwamnati ba ta kula da abubuwa na larurar al'umma tana taimaka musu to za a yi ta ta'adi kuma ba wanda zai yi magana yanzu an je an ci mutuncin makabarta sai dai mutane kawai su yi ta hayaniyar su amma baya cikin constitution su su kare wannan abu ba kowa bane a cikin shugabanni yake tunani bari ya ba wa kabari ko wata makabarta ya kula da ita ce maka kuma ba mamaki anan za a binne shi shi ma kada wulakanta kabari a daina zuwa ana tattaka kabari yana cikin wulakanta kabari tattaka shi mutum ya ta hawa kan tudun kabarin nan yana tsallakewa yana tattakawa a in za ka bi sai dai ka rinka tsallakewa gefe-gefe kana taka inda babu mutum ko kuma ma mutum ya zauna ya kishin gida yuttaka alaiha kishin gida a jikin kabari an hana kuma yace wala tu'azzama bi haythu tuttakhadhu masajida wa a'yadan wa awthana kar a girmama kabari dan an ce kar a wulakanta ce ba a ce kuma a ita kamba mashi ta yanda za a mai da shi masallaci ko wurin idi ko ma gunki abin bauta ba yanzu wasu kakanci akan ce kar a wulakanta to sai suka wuce gona da iri suka sa masa zinari suka yi mai rubutu suka yi mai kwalliya suka sa masa fitilu masu tsada wani ma kabarin ma har tayil aka yi a gefe da sallaya ta yin sallah in ka zo ka yi sallah kalli kabarin da da da qur'anai da charbuna duk aka rataya a jikin rilar kabarin duk akwai kabarukan mutane da ake musu wannan to kaga wannan an wuce gona da iri wa kana yazuru qubur ashabihi liddu'a lahum abu na gaba annabi yana ziyartar kaburrukan sahabbansa ne ya musu addu'a wal istighfari lahum kuma ya neman musu gafara kenan yana daga cikin sunna ya kai dan uwa musulmi ahlus sunna duk yanda kake a cikin al'amuran ka na rayuwa ka rinka ziyartar kabari ba wai ziyarta ta binne mawaci kadai ba a ziyarta ta musamman kuma ka rinka addu'a da neman gafara ga mamata annabi yana yi wa hadhihi hiya ziyaratu allati sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amarahum idza zaruha an yaqulu assalamu alaikum ahla diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون نسأل الله لنا ولكم العافية wannan ita ce ziyarar da annabi ya sannanta a je a gaida mamaci a je a ainihin wato a yi masa addu'a a neman masa gafara kaga abin da aka ce kai masa addu'a ka neman masa gafara ba wai kai ka roki kabarin ba ba wai ka ɗebi bukatunka ka tafi makabarta ba wai suna gaya wa mutane wai idan a ayatkumul umur fa alaikum bi ashabil qubur wai idan al'amura suka yi muku kunci kuka rasa yadda za ku yi to ku je ku rungumi kaburruka ku ta gaya musu wal ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawat Allah ce ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun waɗanda kuke kira ba san kuna kiransu ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u فاستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير so kabari ba shi ake roƙa ba a zuwa ake a roƙa masa na kowaye kuma ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa a roƙe shi shi ma zuwa ake ai mai salati kadiba fa sayyidina Abubakar da yake kusa da manzon Allah shi ma ba roƙon sa ake ba zuwa ake ai mai ne ai masa addu'a ai mai sallama haka sayyidina Umar to yaya wani zai zo ya ce aje a roƙi wani kabari annabi ya sannanta ya ce ga abin da za ku faɗa in kun je makabarta amincin Allah tabbata gare kuma abuta wannan gidaje cikin muminai da musulmi Allah ashe akwai muminai akwai musulmi wani darajar musulunci yake da shi kurin bai kai mumini ba amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gidan mutanen gidan muminai da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma muna nan masu riskar ku ne muna hanya shine lahiqun نسأل الله لنا ولكم العافية muna roƙa wa kanmu da ku muna neman muku afuwar Allah Allah ya yafe muku Allah ya rangwanta muku Allah ya sauƙaƙa muku Allah ya muku afuwa jama'a duk wanda yake kwance a wannan rami yana buƙatar a roƙan masa Allah ya masa afuwa babu abin tausayi irin wanda yake wannan gurin so yaya wanda aka ce ka roƙan masa Allah ya masa rangwame kuma kai ka je kana roƙon sa kai kai yanzu kana da damar da zaka istighfari kai salati kai karatun Qur'ani shi bai da wannan wa kana yaqulu wa yaf'alu inda ziyaratiha min jinsi ma yaqulu hu inda salati alayhi fa abal mushrikuna illa du'a al mayyit والاشراك به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه عكس هديه صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت النبي أنا أيكتا وأنا فدا idan ya je ziyara irin yadda wato kamar in ya zo yi masa addu'a ko yi masa ko ya zo yi mai salati wajen yi mai salati ana cewa Allahumma salli ala Muhammadin waye waye da sauransu ayi addu'a a roƙa wa mamaci kamar da yadda yake aikatawa normal babu bambanci to amma mushrikai sun ki ka lura da Allah fa abal mushrikuna illa illa du'a al mayyiti mushirkai suka ce a su sai sun sai sun roki mamacin kaga cewa yanzu a sallah ba yana yin addu'a wa mamata a sallah ba shine ai kamar yadda yace min jinsi ma yaquluhu inda salati alayhi lokacin da yazo yin wa mamaci sallah yana yin salatin annabi yana yi masa addu'a ko wannan addu'o'in da yake wa mamaci inda salati alayhi lokacin da yake mai sallah to irin sun ne da in yazo kabari yake amma mushrikai sai suka ce a su kuma mamacin za su roka kenan kaga koyi ne da mushirkai zuwa ka roki kabari kuma kowane malami ne duk darajarsa duk matsayinsa Allah kara mai daraja da matsayi da ɗaukaka amma bai cancanta a ce a roke shi ba da shirka da Allah da roƙan mamaci bukatu sai a zo a ce duk wanda yake da bukata ya je ya gaya wa shehi wane ko wali wane ko akar makallahu wane wani wali ma wallahi ba a san shi ba shekara ɗari da ta wuce an zo kawai an yi rubuce-rubuce an liƙa wani abu kawai an ce wai wali ne aje a ta roƙonsa ba a san ma waye a ciki ba wataƙila wani munkiri ne ma a ciki da neman taimakon kabari idan bukata ta same ka kaje ka nemi kabari wannan haramun ne da fuskantar kabarin amma akasin shiriyar manzon Allah shiriyar Annabi sallallahu alaihi wasallama shiriya ce ta tauhidi da kyautatawa zuwa ga mamaci a kadaita Allah kuma a kyautata mamaci yana cikin shiriyar manzon Allah ta'aziyya abu na gaba shine magana ta'aziyya idan an yi mutuwa annabi yana yin ta'aziyya ta'aziyya rarrashi rarrashi ga dan uwa wanda aka yi mai mutuwa malam duk wanda aka yi masa mutuwa ya cancanta a yi masa ta'aziyya a rarrashe shi duk mun karanta da ku za a je a ce to Allah ya masa afu Allah ba da haƙuri abin da ya bari Allah sa masa albarka Allah sa dan aljanna ne kalmomi masu taushi masu daɗi ka gaya mutum kuma na gaya muku a karatu ta'aziyya ba ta da ƙayyadadden lokaci da aka ce in bayan wata kaza ta yi expire har bayan shekara ashirin ma kana yau mutum ta'aziyya baka san baban sa ya rasu ba sai aka ce ai mahaifin sa ya rasu yau shekara 37 ce to sai ka cika Allah ji kansa Allah ba da hakuri wani Allah ya fe mai ba a ce in ya dade ba kai ba ta fadi ba ko yaushe ana yin ta'aziya ko da ba a yi wannan zaman ba baka samu halattar wannan zaman da ake yi ba to zaka iya mai ko a kasuwa ko a ina ko a ina ana iya wa mutum ta'aziya ana iya wa namiji ana iya wa mace ana iya wa babba ana iya wa yaro kuma yace ibn qayyim yace ولم يكن من هديه أن يجتمع أم ويقرأ له القرآن يسعي أي جمع أحد أكرن تامي القرآن كما يد مكي ينزل متين يموت أي مي سوقا ونكما يتزبق ما سياسن kai a nan duniya ma masu masu harka da yasin din fa ba akan alheri suke yin ta ba galiba in ka ji an ce an masa yasin to to illa za a masa kai kuma ka zo ka mutu an ta danna maka yasin wannan ba daidai ba ne magana a yi jam'i a karanta mamaci ƙur'ani ko mutum ɗaya ta zabga wa ɗan uwansa mamaci ƙur'ani yana karanta masa baya cikin sunnar annabi wala inda alƙabari wala gairi ko a gindin ƙabarin ko wani akwai wanda ake zuwa gindin ƙabarin a tara gardawa makaranta maciya gajala su yi ta zuba tilawa a gindin ƙabarin wani wannan ya saba shari'a وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس shirya manzan Allah ne mamata wato ‘yan uwa mamaci ba sa ɗaukan takallufi nauyin tanadar da abinci wa masu zuwa ta'aziyya ko masu zuwa gaisuwa bal amarahum an yasna'a annasu lahum ta'aman kai bari ma annabi umarni a hadisin Abu Dawuda da Tirmizi da Imam Ahmad cewa a yi musu abinci isna'u li ali ja'farin ta'aman fa innahum atahum ma yashghaluhum iyalan ja'far dan uwan ali bin abi talib ja'far da ya rasu annabi yace to ku yi abinci ku kai gidan iyalan ja'far saboda wani abin da zai shagaltar da su yazo zai hana su yi abinci mu kuma yau abin da za abin da ake shine in aka mutu ka mutuwa ga ciwon mutuwa ga ciwon ciyar da yan zaman ta'aziya da zaman gulma ku ya kamata ku dafa ku kai amma mutane su zo su wanke rigunan su miƙe kafa abinci in yau talaka aka yi masa mutuwa in dai mai jama'a ne to wallahi ya gamu da tashi hankali yan uwan sun gamu saboda sai ka nemo buhunan shinkafa kwana ukun nan da za a yi tunda al'ada ce kun dora wa kanku dole sai kun yi an ce kada ku yi amma kun ce dole sai kun yi kuma ku je ku nemo kuɗin cikin wahala da kunci bai bar muku komai ba ko ku ɗebi abincin magada ku ta dafa mutane kuna ciyar da su akan abin da ake yi na bid'a ba shari'a ba wannan zama da ake yi idan an yi ku yi haƙuri ana ta yi yawanci duk ana mata mutuwa a unguwannin mu duk ana ta zama amma ba daidai ba ne duk wanda ya ta'aziyya ya kama hanya ya tafi kasuwarsa yan uwa mawace su ne larura take kan su karɓi gaisuwa amma kai me da zama kana karanta jarida kana chatin zaman ta'aziyar ma da yau ake gaba ɗaya zaman chatin ne zaman duba waya ne zaman kaza zaman kaza ne da munafurci da zagin mutane wallahi to annabi baya cikin shirye su yasa gidan mamaci su ta dafa abinci suna bayarwa ku dawo ku kawo musu ku taimaka musu amma yanzu yau in gidan mai hali ne a ta kawo katan katan na five alive a ta kawo katan din ruwa wani fiya wata ma ba a kawowa a ta dafo abinci a ta kawo a ta wayewa da sauransu mutane su zauna su nanaki abinci sosai gobe ma wani ya dawo wani in an tashi kwana uku ma zai ci kai amma fa mun yi rashi wallahi eh kun yi rashi mana tunda ka rasa girkin rana a rana akwai wanda za ka har magariba ma tsaya suke suna jiran ko za a dan fito da wani abu bayan magariba ba malam ba ka da tausayi kai kuma an kasa daina wannan abun ko kai kana jin kana sunna idan ka zo zaka hana wannan abun wallahi ba su bari ba za su bari ba ko a gidanku kana yin sunna in ka ce kai ba za ka sai a ce baka son ubanka kowa ya zauna kai ka zauna in ka ce kar a zauna sai a ce ai kaza kaza ne in ka kai magana a ce to kar ka bada mu za mu bada kuɗin mu za a yi kar ku ɗauka isani ne wallahi ba isani ba ne dan ya saba shari'a abu na ƙarshe tarku na ayil mayyiti wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam tarku na ayil mayyiti shirin manzon Allah ne ya hana kwakwazan mutuwar mamaci an gane ko bal kana yanha anhu wayyo Allah wane ya mutu mun shiga uku danga ta faɗi wane ne mai kaza kwakwazo malamai suka faɗa shi albani yayin bayani yace yana daga cikin na'ayu sanar da mutuwar mamaci a gidan rediyo irin wanda ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yau ne da misalin karfe kaza Allah yayi wa alhaji wane rasuwa na'ayu ne ya saba shari'a annabi ya hana ko kun yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a faɗa ko ba faɗa ba dole an san ya mutu kuma wasu alfahari ne dan a tara jama'a a jana'izar a tara mutane a gani an cika guri da mota a cewa ne wa yaqulu yana cewa huwa min ahli aljahiliyyati yan jahiliya su yanda suke yi yekuwa da shela ake wata za a samu mai iya kuka da ihu wayyo Allah tabi tana ta ihu tana yawo a gari tana yaga zaninta tana yaga tana baza gashi tana ma'ana dai abinda za a intiba a jawo hankalin mutane a gane wane ya mutu duk wannan yana daga cikin annayu shi sa Sheikh Albani Allah masa rahama aka ce da yazo zai rasu duk sai da ya tsorace ya ce iyakacin wanda za ku ga makota na na kusa da ni kuɗin ban yadda a faɗa a rediyo ban yadda na a faɗa a talabishin ba yanzu zuwa ake a ɗauki hoton mamacin yadda kirista fa suke yi sai a ɗauki hoton mamacin kawai sai ga ana sanarwa a talabishin duka ya saba wa shari'a Allah ka gane da mu abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada da muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa wani sati za mu tashi a salatul khawfi insha Allah wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته